الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar lahadi goma ga watan sha'ban hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da tara ga watan biyu shekara ta 2025 ci gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi na al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah to wannan darasi shine na sha hudu a mun kwana bayani akan alhadisu almaturuk almaudu za mu tashi almaturuk الشيخ عبد الله يتي المتروك وما روى متهم بالكذب منفردا متروكه فاجتنبي أو عرفوه منه في غير الأثر قيل وذو الفسق وغفلة كثر سيتي كصدقة أم فرقد أم مره أي عن أبي بكر فعن ذا فرة وكهديث وكهديث عمرني وكهديث عمرني عن جابري عن حارث أي عن علي فحذري الشاذ والمنكر والشاذ والمنكر مرة أو هما فرد الذي مع عن كلام سلمة نحو كل البلح بالتمر الخبر فرد أبي الزكير يحيى من جبر الزكير ne ba zukai ne ba wannan kuskuren wasu malamai ne to a sheku abdullahi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba ya shiga bayani akan nau'ukan hadisai waɗanda ake raddinsu saboda ba su cika sharuɗɗan da za a karɓe su ba to na farko wanda ya gabata a darasi shine al-mawdu'u wanda shine mafi muni to mai bi masa a wajen illa shine al-matruku hadisin da zaka ji an ce wannan hadisi ai maturuki ne eh maturuki ne to shi yake bin almawdu'u wajen muni da illa to sai cewa marawa muttahamun bil kadhibi munfaridan matrukuhu fajtanibi wa marawa muttahamun hadisin da wanda ake tuhumarsa bilkazbi ya ruwaita mutum ne ana tuhumarsa da yin ƙarya wa mutane ga annabi ana tuhumarsa zai iya yi wa annabi ƙarya duk da dai ba a kama shi ya yi ƙarya ga annabi ƙarara ba amma dai dalilai da ƙara'in sun tabbata kan cewa zai iya yi wa ya ƙirƙiro wani abu ya jingina ma ma'aiki munfaridan kuma halin kasancewa shi ya kaɗaita da wannan riwayar da ya ruwaita bai samu wani wanda ya masa mutaba'a ba to malam ya ce maturukuhu to wannan shi ake kira da hadisi maturuk duk mutumin da ake tuhumarsa yi wa annabi ƙarya to in yayi riwaya kuma bai samu wanda ya masa mutaba'a a wannan riwaya ba to kyale riwayar sa aiki tunda tuhuma ta shiga to kaga babu tabbacin abin da ya faɗa gaskiya ne ko shine mala yace fajitani bi to irin wannan mutum ka nisanci riwayarsa eh karka yi aiki da ita ba za a karbe ta ba au ko kuma arafuhu minhu malamai sun san shi da ƙarya amma ƙaryar ta safi gairil asar ba wajen ƙirƙirar hadisai yake yin ta ba a mu'amalarsa da mutane in zai baka labari sai ya gaya ma ƙarya eh amma kuma ba a kama shi da ƙera wani hadisi ya ce annabi ya faɗa ba amma an ga malamai sun san shi yawawa ne ƙarya yawawa ne ƙarya to shi ma wannan in yayi ruwaya sai a yi sai a bar mai kayansa tun da yake iya wa mutane ƙarya kaga akwai yiwuwar yawa annabi ƙarya to saboda wannan tunanin sai malamai suka ce za a haɗu akan ƙyale ruwayarsa ƙila kuma an faɗa eh wannan wani ƙauli ne na biyu dangane da ta'arifin shi almaturuk wasu suka ce wazul fiski kai hatta ma ma'abuci fasikanci eh fasiki ya yi riwaya to ita ma riwayarsa ana kiranta da maturuk a wajen wasu malamai ana kiran riwayarsa da almaturuk wa gaflatin aiwazu gaflatin kasur da ma'abuci rabkana kuma rabkanar da ta yi yawa shi rabkanan ne ne bai cika kiyaye abubuwa ba sai a gaya masa abu sai ka ji ya ce ya manta ko ya fahimta ba daidai ba ko an ba shi saƙo baya isar da shi yadda ya kamata sai ya rage ko ya yi ƙari ko ya yi taharifi gafalalle kenan e to wasu malamai sun ce shi ma riwayarsa ba aiki da ita kuma sunan riwayarsa almatruk hmm? sunan riwayarsa kenan to ina misalin isnadi da yake da wannan sifa ta almaturuk din to shine sai mala ya baka misalai yace wa kasad kasad wannan dalon daure ta ake yi saboda rurar waka eh wasu zaka ga sun mata fataha kuskure ne wazanin ya kare haka eh amma yadda suna yake kuma sadaqatun ne eh dalon din fataha gare ta to amma lalurar waka nan tasa dole dalin din sai an masa ne sai ya yi masa taskini dai ba kasara ba za a canza wannan fataha din sai a yi masa sukuni eh amma an ka ce kasuwa da katin to taf'ila din ai ba za ta fita ba kasuwa da katin kamar wani rawi da ake kira sadaka ana kiransa da sadaka ibn musa to shi wannan malamai sun ce a sadukun ne amma yana da kusakurai a riwayarsa an gani lahu auham yana da wahami a cikin riwayarsa duk da sadukun ne ma'ana in ya kaɗaita da riwaya ba za a karɓi riwayarsa ba amma in ya samu mutaba sai a sai ya karba eh sadaka ibnu musa kenan to riwayar sa'an daga amrin daga amru wato wanda yake riwaya da gare shi kenan ibnu shamir eh shi kuma an farkadin ko mun tsallake to shine yace an farkadin riwayarsa daga malaminsa farkad ibnu yaqub shi kuma malamai sun ce yana da yawan kuskure shi ma kasirul khada'i ne eh in yayi magana goma to zaka samu bakwai da kuskure ne kila abin da zaka samu ya dace da daidai bai wuce biyu cikin goma ko uku ba shiwa kenan farkadu ibnu yaqub shi kuma daga murra e, to shi murra wannan siƙa ne yana daga cikin ma rijalu wanda al'imamu muslim ya abin da al'imamu bukhari da muslim suka yi ruwaya daga gare shi shi bai da matsala yau to daga kansa zuwa ƙarshen isnadi lafiya launi amma daga kansa in ka yi baya kuma akwai mi akwai matsala to kuma da ma sharaɗin isnadi dole tun daga farkonsa har ƙarshe sai ya zama lafiya lau eh in mutum ɗaya an ka samu da illa to isnadin ya tashi aiki ba za a yi amfani da shi ba ai an abi bakarin shi kuma murra yana ruwaya daga abubakar to fa'an zafin ra to duk sanda ka samu hadisi kuma ka ga wannan isnadi da mala ya kawo ma ya ce to ka gudu ka gudu daga karɓarsa kar ka karɓe shi ba hadisin ƙwarai ba ne eh ba hadisin kware ba ne wanda yana cikin hikimar da yasa zaka ga magabata in za su yi rubutu na hadisi to sukan kawo maka isinadi eh saboda su abinda suke ɗauka kai ɗalibin ilimi ne na hadisi ko malami da kaga isnadi zaka iya gane matsayin isnadin yau da ka buɗe littafi daga cikin littattafai sai ka ji an ce an sadaqatin an farqadin an murra an abi bakarin za ka ce a to wannan ai ya shi kenan wannan hadisi eh maturuki ne to wannan yana cikin amfanin ilimin amma in baka da ilimin fa hmm yawa tunda ka ji an ce sadaka sai ka ce to ai wannan suna ne mai kyau ba matsala eh mai yiwa mutumin kirki ne wa ka hadisi amrin sai misali na biyu inda za a kawo isnadi amma isnadin kuma yana ɗauke da maturukai waɗanda malamai sun ce a ƙyale hadisansu to shi ne ce wa ka hadisi amrin kamar hadisin da amru ya ruwaito ibn shamir shi wannan an ce ma ɗan shi'a ne yana da aƙida ta zagin sahabbai to kaga shi yasa malamai suka ce to ba a karɓar riwayarsa haka malaminsa jabir ibn yazid al-ju'fi shi ma ɗan shi'a ne shi daga cikin aƙidunsa ma muna yana da aƙida cewa sayyidina ali zai dawo duniya yana daga cikin munana aƙidunsa kenan ko kai ma ka sirul gafalati ne eh to in ba shi baya mutum zai bar waya cikin jaka kaga ai gafala ta zo kenan wa gafalatin kasur kenan eh to ai rabka da ke ai ta ake magana ai yawwa inda da gangan kai wannan kaga ai laifinsa daban eh to kaga ana magana kan abu kuma ka bari ka fada ciki to shine ai an jabir riwaya shi amru ibn shamir daga jabir dan yazid al-ju'fi shi kuma jabir an haris al-a'war shi kuma daga haris al-a'war shi kuma an ce yuttahamu bil kazibi to kaga dai isnadin dai ba na kware cikin su eh biyun yan shi'a ne ɗayan shi kuma muttahamun ne bil kazibi eh to duk sanda kaga wannan isnadi to mala yace fa hazari eh kai hattara hmm kai taka tsantsan karka karbe shi shine wa an ali to shi yasa mafi yawa karerayen 'yan shi'a za ka ga ya zo ta hanyar wannan isnadi ɓarai kuwa kara karanta littattafansu to wannan shi ne almaturuku mala ya ce almunkar washazu sai hadisi munkari da kuma ashazu washazu wal munkaru marra to bayani na hadisi ashazu da almunkar marra alif ɗin nan tasniya ce sun gabata a baya an faɗa cewa ashazu shine siƙa ya saba ma wanda ya fi shi zama siƙa eh? ko siƙa ƙwaya ɗaya ya saba ma siƙatu da yawa hmm? yawwa turuwa sai ta ake kira da shaza wanda mun yi bayani har da misalai a baya yawwa shi kuma wanda ya saba ma to ita ake kira da me mahfuza ko al-mahfuz wal munkaru shi ma an yi bayani akan al-munkar shine rawi wanda yake da'ifi mai rauni sai ya saba ma wanda bai da matsala eh to ruwaya shi mai matsala din nan ita ake kira da munkar shi kuma ruwaya sa a kira ta da ma'rufa shi suka din auhuma ko kuma a faɗan wasu malamai cewa da ashazu da almunkaru fardun lazi shi ne kaɗaituwar rawi wanda yake ma salima bai kubuta an kalamin daga sukan malamai malamai sun soke shi to wasu malamai sun ce shi ake kira da ashazu da almunkar a tarihi wasu malamai kenan wannan dai duk saɓani ne na maluma na misali na hau kulul balaha ba balha ba na hau misalin kulul balaha lamun ɗin na a yi mata fataha misali hadisin da aka ruwaito wanda ya gabata da aka zo bayanin hadisi garibi cewa wai annabi ya ce kulul balaha ku ci sabon dabino bitamri ta hanyar gwama ya shi da tsohon dabino wai hakan yana fusa ta shaidan eh ka samu sabon dabino sai ka samu tsoho sai ka gwama ya su wuri ɗaya sai ka ci wannan zai bakanta ma shaidan rai saboda ka nuna cewa ka gabara kuma ka gabana kana nan lafiya lo kuma kana bautan Allah to wani hadisi ne munkari eh wanda mala ya yi bayaninsa a baya ya daga cikin abin da hadisan abin nan da ya gabata na basara da ya kawo in bambanta ba to ba za a wannan baya ba za a karbe ta ba ba ta da kyau an gane to shine mala ya ce maka alkhabaru kaga shi wannan hadisi na kulul balaha bitamri eh wannan hadisi malan ya ce wato fardu abin zukairi eh ba zukai ne ba wannan kuskuren wasu ne wato wanda ya kaɗaita da shi shine abu zukairi waye abu zukairi ya haya to shi kuma ya haya ɗin nan munkarul hadisi ne kuma da ya kaɗe ta da wannan riwaya manjabar bai samu wani rawi wanda zai ƙarfafe shi ba bai samu mutaba'a ba to shi yana da wata karaya wadda yana buƙatar ya samu wanda zai ɗora shi amma bai samu wanda zai ɗora wannan na ƙasan nashi ba shi ne manjaba sau da haka isnadi ika ji an ce an abi zukairi ya haya kaza kaza kaza kaza da kai watsi da wannan riwaya ba riwaya ce yawwa abin karɓa ba to wannan shi ne to sai almu'allalu sai hadisi wanda ake kira almu'allalu shi yake bin bayan ashazu wal munkaru sai ce huwallazi zahiruhu salama wa fihi illatul laha alama يدركها الحافظ بالتفرد والخلف مع قرائد فيهتدي بوصل مرسل ورفع وقف برفع بوصل مرسل ورفع وقف أو درج أشياء ذوات الخلف أو بدل الضعاف بالثقات وهي بإسناد ومتن تاتي to mala ya ce almu'allalu sai hadisin da ake kira almu'allalu eh muna ji ana cewa illa hadisi kaza na da illa to in malamai suka ce illa to shine abin da za a yi bayani eh kusan a kamar wani bangare ne a ilimin hadisi an gane yawwa ana kiransa da ilmul ilali kusan dukkanin sassa na hadisi to ba ilimi mai wahala mai zurfi kamar sa saboda shi wahalarsa na farko abu ne wanda yake a ɓoye ba a fili ba to galiban kuma duk abu inda ba a zahiri yake ba to ba kowa ne yake da baiwa ganinsa ko fahimtarsa ba don mutane mataki-mataki ne wani da zaran abu ba a fili yake ba zai fahimce shi ba haka kwakwalwarsa take an gane yawwa wani kuma duk yadda abu ya shige loko to yana da kaifin kwakwalwar da zai iya gano wannan abu to za ko cikin malaman hadisi ɗaiɗaiku ne allah ya ware da da wannan fanni ɗin sannan kuma a mafi yawa ita illa ana samun ta ne ko kuma ta takaitu ne akan hadisai waɗanda suke sahihai eh ba a samun illa a hadisai waɗanda ba su tabbata ba to shine malam ya ce huwallazi zahiruhu salama ya an ce al-mu'allalu shine hadisin da a zahiri lafiya lau yake a zahiri dodace abubuwa da aka ambata a baya na sharuɗa na karɓa hadisi ka bincika kaga an same su to amma saboda ba ka da wannan baiwat sai ka zo ka ce hadisin sahihi ne idan masanin illa ya zo sai ya ce a hadisin nan fihe illatu shi yasa shaikhu muqbil ibn hadi alwadi'i rahimahullah ya rubuta littafi mai suna a hadithu mu'alla zahiru hasihatu hadisai ne sahihai gaba ɗaya tara masu yawan gaske littafi ne babba sosai to amma a zahiri za ka ga sahihai ne amma kuma suna da illa to haka ya ta kawo su haka ya ta kawo su hadisi kaza sahihi ne amma fihi illatun kuma wannan illa ta hana a aiki da shi kuma ya tabbata hadisi kaza haka haka haka to wa fihi illatun laha alama amma sai ya zamo a cikinsa akwai wani wata illa wadda take tana da alama amma fa alaman nan yudriku alhafizu cikakken malami mahaddacin hadisi shi kaɗai ne zai iya riskar ta fahimce ta eh ba ba shi ba ilimin kowa da kowa ba ne eh so so tari zaka ga hadisi ya inganta amma kuma alhali yana da wata illa wadda za ta hana mai a yi aiki da shi eh to kaga aka ce alhafizu eh don kasancewa ƙananan ɗalibai ba lalle ba ne su iya gano wannan illa ɗin ba lalle ba ne saboda daga cikin hanyoyin da ke sa a a gano illa to abu ne mai wahala na farko hadisin gaba ɗaya sai ka tattara hanyoyinsa duka duk abin da ke da alaka da wannan hadisi na wata hanya to sai ka bincike ta ka tara su wuri ɗaya abu na farko da za ka fara yi kenan idan ka yi jam'u turuk nashi to sannan kuma sai ka dinga bibiyar istinadan kowane rawi ka bibiye shi tun daga tarihinsa yanayin hardarsa saduwarsa da malaminsa ko rashinta to ta hanyar wannan bincike nan ne za ka gano ashe tsakanin wani da wani akwai matsala ko kaza da aka jingina ga rawi to ba shi ne daidai ba eh kamar hadisi za ka iya ganin ya zo da fuskoki guda biyu wata hanya an ce ma mausuli ne zuwa ga annabi sai zo da wata hanya kuma a ce ma maukufi ne zuwa ga sahabi kuma sai ka ga a zahiri duk sun inganta ko ne isnadin ba matsala to shi malami wanda ya goge ta fuskar illa sai bincika sai gano a shi wancan da aka ce ya kai ga annabi akwai illa a cikinsa bai tabbata ba abin da ya fi zama daidai shine zuwa ga sahabi bai kai ga annabi ba to shine yace yudriku al hafizu bit tafarrudi malamin hadisi shi yake gano wannan alama din bit tafarrudi ta hanyar kadaituwa wani rawi da wannan lafazin wanda bai cancanta ya kadaitu da ita ba wal khulfi ko kuma a ya saba ma wanda bai kamata ya saba masa ba ma'a ƙara'ina kuma shi ma alhafiz ɗin zai yi amfani ne da wasu ƙara'in wasu alamomi fayahatadi sai ya shiryu bi wasu mursalin da sadar da hadisin da aka ce mursali ne e sai ya gano cewa hadisin ne ya zo ta hanyoyi guda biyu ta hanyar nan ya zo akwai irsali a cikinsa wannan hanya kuma mausuli ne lafiya lo to amma ta hanyar bincike sai a gano cewa ashe waccan hanya ta irsali din ma ita ce ta tabbata wa raf'i wa kafin ko kuma ya gano daga hadisin da yake mauƙufi ne ashe abin da yake tabbatacce mauƙufi ne amma kuma gashi an daga shi an ce har ya kai zuwa ga annabi sai ce to wannan kuskure ne saboda kaza kamar yadda duk malam zai ba da misalai audarji a shi'a ko kuma a samu wani rawi daga cikin ruwatu sai ya shigar da wasu abubuwa a cikin labaza hadisi wanda ba su fito daga annabi ba duk wanda yana daga cikin illa zawatul khulfi waɗannan abubuwa waɗanda za su saba ma abin da aka ruwaito daga shi manzon Allah ne au badali bi'afi bi siqati ko kuma a canza ruwatu masu rauni sai a kawo amintattu wani zubin akan yi haka saboda kuskure daga wani malami sai ɗauka rawi kaza shi ne kamar ya ji daga malaminsa ashe ba shi ba ne sai ya kawo wani kuma wannan da ya kawo da ifi ne wancan da yammanta ko yake tsammanin ba shi ba ne kuma amintacce ne duk an samu wannan a harkar hadisi to hafizi na hadisi shine zai zo ya tabbatar maka da wannan gu kaza da aka ambaci rawi kaza ba shi bane wani ne to kaga wannan ai ba aikin dalibai bane wahaya bi isnadin kuma ita wannan illa wani lokaci takan zo ga isnadi akan same ta a isnadi wa matanin wani zubin akan same ta a matani ma a lafazi shi yasa zaka ji an ce wannan isnadi yana da illa ko matanin nan yana da illa ta'ati to illa ɗin takan zo ma kowanne a same ta ga isnadi wani zubin a same ta ga matani to na misali mala ya ce kalbai ya ani ƙala abran wahima ya alawa abdullahi fihi ulima to kamar hadisin da ake ruwaitowa cewa albayyani bil khiyari masu saye da sayarwa to suna da zaɓi malam ya tafarraka in dai ba su rabu ba to shi wannan hadisi asalinsa tabbatacce ne to amma cikin hanyoyinsa ko akwai hanyoyin da aka samu wasu ruwatu sun yi kuskure a cikinsa sun samu wahami to shine wannan wahamin malam zai yi bayani a kansa malam ya ce ƙala amran wahima to akwai wani rawi da ake kira wato ya'ala ibnu ubaidin shi wannan ya'ala shi ya yi wani kuskure lokacin da zai ruwaito hadisin sai ya saba ma abokan karatunsa daga malaminsu malaminsu shine sufiyanu sauri to da shi da abokanin karatunsa duka wurin sufiyanu sauri suka ɗauko hadisin an gane to hadisin yadda yake a yadda shi muraɗin ya kawo ko ya alaɗin ya kawo shi ya ala ibn ubaidin ya karɓo daga malaminsa a sauri sufiyanus sauri to da ya zo kan malamin shi sufiyanus sauri ɗin sai ce an amrin ibn dinarin tunan ne kuskuren ya auku alhali abin da yake daidai an abdullahi ibn amrin shi kuma da ya zo sai ya canza abdullahi da amru eh kuma da aka koma wajen abokan karatunsa waɗanda suka ruwaito hadisin daga su sufiyanu sauri kamar irin su abu nu'aimin irin su wannan makhalat to duka sun ruwaito ne sun ambaci abdullahi ne ba amru bin dinarin ba akwai amru bin dinarin akwai abdullahi bin dinarin to amma wanda yake a isnadin shine abdullahi shi kuma ya ala ibnu ubaidin da yazo sai ya ambaci sai ambaci amru to shine malam yace a qala qala din nan fa'ilin sa ya ala ga can qala ya ala ya ala ya fada amran ya kawo sunan amru a matsayin malamin malaminsa wahiman yana mai kuskure wa abdullahi abin da yake ulima an sani ai wa ulima an sani abdullahi fihi abdullahi an ka sani a wannan gun to shi kuma da ya zo sai ya ambaci amru to kaga wannan kuskure ne to wannan illa ce an fahimci wannan yawa wannan illa ce so yanzu wanda bai da irin wannan ilimin tunda da shi amru ibn dinarin da abdullahi ibn dinarin din kowannensu ana karɓar riwayarsa to kaga me zai ɗauka hadisi ya tabbata eh haka hadisi yake ko ba haka ba to ko kaga ba haka ba ne ko da ko siƙa ne tun da baya cikin isnadin to wannan ba zai sa a karbi magana ba tun da shi bai karɓi hadisin daga ko kuma ma ɗalibinsa sufiyanu sauri bai karɓi hadisin daga gare shi ba bai cikin ruwayarsa wannan ana samun irin wannan a hadisi ta fuska isnadi kenan sai misali na biyu da mala ya kawo wa marawa zuhairu an usmana ibn abi ko musaggarin shine daidai ibn abi musaggarin salmana ba ibn abi musaggaran ba wasu naskohin haka suke rubutawa amma abin da ya fi dacewa ibini abi musaggarin salmana mun gan shi ko? to sai wannan isnadi na biyu shi ko bari mu je illar da ke cikinsa wa marawa zuhairu akwai riwayar da zuhairu ibn muhammad ya ruwaita daga malaminsa usman shi kuma ibn Sulaiman shi kuma Usman ibn Sulaiman daga mala daga babansa an abihi kuma baban nasa shi ma sunansa Usmanu to haka isnadin ya zo cewa shi Zuhairu ibn Muhammad wai malaminsa ya bashi labari shine Usman waye Usman ibn abi ɗan baban musaggarin wanda ake tasgirin salmana ya koma suleiman suleiman tasgiri ne asalinsa salmanu ne e to daga salmanu sai a ce sulaimanu to sulaimanu tasgiri ne na salmana e kenan kaga sunan sunan shi dan baban kaga sulaimani kenan e kenan zuhairu shi kuma daga usman shi kuma usman daga wa ibnu abi sulaiman shi ibnu abi sulaiman din sunansa usmanu to shi usmanu din nan shine ya ba da labari cewa an abihi bi annahu atan nabiyya ya zo ma annabi sallallahu alaihi sallama ya qara'u bi turi annabi yana karanta suratu turi salatul maghribi ga sallan maghriba sai ya faɗi wannan magana shi abu sulaiman to abu sulaimana din nan malam ya ce abu sulaimana din nan suma ba sami ba ne suma ba sami ba ne suma usmana shi sunansa usmanu shi sunansa usmanu to shi usmanu din nan lam yasma'il qur'ana wancan karatun da ya ce ya ji annabi na yi na karanta suratul ɗuri bai ji shi daga annabi ba kuskure wani rawi ya yi an gane abin da an ka kiyaye shi ne jubairu ibn muta'imin an abihi yawwa shi ne yake a wurin amma ba shi usmanu ibn abi sulaiman ba ko abu Sulaiman din sa'id bin jubair bin mut'imin jubairu bin mut'imin shine ya inganta cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta suratu at-tur a sallan magariba to kawo sunan shi wancan din da ake kira abu sulaimana a ga wannan illa ce illa ce a isnadi to kuma wannan kuskuren ya faru ne daga wasu maruwaita ake samun irin wannan an gane yawwa in ma yawan rafkana eh ko kuma yawan mantuwa eh kila ya ji hadisin daga malaminsa a daidai lokacin da ya tashi bayar da shi to sai kuskure sai ya ɗauko wani rawi wanda ba shi ba ne sai ya saka shi to irin wannan illa ce illa ce wadda za ta hana a karbi hadisin to kaga kenan shi yasa malamai suke cewa abin da yake sananne shine mala ya ce an nafi'in yauwa daga nafi'u shi kuma nafi'u ibnu jubairin ibnu mut'imin an abihi haka hadisin yake ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama sallar magariba yana karanta suratul tuh to sai misali na gaba mala ya ce wa illatul matini kaga illa a matani wannan duk misalan da ya kawo ya bayar da shi ne akan isnadi ko to bari mu ji ta matani ita kuma mala ya ce wa illatul matini ka nafi basmala khalafa zanna fiye siƙatun naƙala wa illatul matani illa a matani an same ta ka nafiyar basmala kama hadisin nan da aka ruwaito daga anas a cikinsa kuma sai aka kore wanda ya zo fi sai muslim a cikin shi da waninsa a cikinsa sai aka kore cewa ba a wato bai ji annabi sallallahu alaihi sallama yana bayyana basmala ba kamar da shi anas din yake ba da labari yake cewa ya yi sallah bayan annabi ya yi bayan abubakar ya yi bayan umar ya yi bayan usman dukkaninsu in za su fara karatu to suna farawa ne da fatiha an gane? yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamina to ita wannan hanyar sai ta kara da cewa la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha kuma ba sa ambaton bismillahir rahmanir rahim ko a farkon karatu ko a ƙarshe abin wannan go yawwa to wannan kenan to shine da malamai suka zo suka yi bincike sai suka gano cewa abin da yake tabbatacce fi sahihul bukhari wa muslim wanda al bukhari da muslim suka haɗu akan riwayarsa shine babu kore ita basmala din nan eh kawai abin da suka ruwaito Anas ya faɗa ya dai ce ya yi sallah bayan annabi da bayan abubakar da umar da usman sun kasance fakanu ya huna bilhamdulillahi rabbil alamina iyanar riwayar ta tsaya to daga wannan sai malamai suka ce wannan jimla ta la na bismillahir rahmanir rahim jimla ce mu'alla tana da illa ba ta zo cikin asalin sahihin hadisi ba an gane wannan to wannan shine kuma za ka ga wasu da yawa daga cikin malamai haka suke kawo hadisi eh to amma lafazin bai inganta daga shi anas ba abin da ya inganta shine cewa suna buɗe sallarsu da fatiha eh wannan shi ya inganta anas ya faɗa eh amma cewa kuma ya ƙara da cewa ba su ambaton bismillah a farkon karatu ko ƙarshen karatu to sai malamai suka ce wannan jimlar ta ƙarshe to tana da illa to kaga wannan illa ce a mi a matani eh kuma wani daga cikin ruwatu ne aka samu ya shigar da ita amma siƙatu masu yawa su da suka ruwaito hadisin sai suka ruwaito shi ba tare da ambatonta ba kenan kaga riwaya su ita ce daidai yawo to shi ne mala ya ce khalafa asiƙatun naƙala amintattu masu naƙalto riwaya khalafa zannafaya sai suka saba ma wannan korewa su ba su ambace ta ba to kaga tasu za a karba sai a kyale ta wayancan ko to wannan shi ne sai almudaraju shi kuma sannan za mu kwana insha Allah sai darasi na gaba sai a shiga mudaraji shi kuma hadisi ne amma sai a ce maka to kalma kaza ba magana annabi ba ce wani ya shigar da ita imma babin kuskure ko kuma ya shigar da ita don ya fassara wani abu da ke cikin hadisin to su kuma waɗanda za su naƙalto hadisin sai su ɗauka duka maganar annabi ce eh ko yanzu ana samun hakan malami ya zo yana bayani yana nakaltu maganganun malamai amma kuma sai a ce ya ce shi kuma maganganun wasu yake ka ba nashi bane to kaga shi mai bada labari madadin ya ce malamin ya ce wani ya ce malam wani ya ce to ya tashi sai ya ce ai naji malam wani ya ce to kaga wannan ko ɗalibi ne ba ba sai ba amintacce bane in aka yi bincike aka gano shi to gobe ko ya ce malam ya ce sai an bincika tun da bai tantance abin da malami ya faɗa da abin da ya nakalto daga mi daga waninsa ta Allah ya sabu gani eh na mi waɗanne hadisai a taya abu bai tabbata ba kuma a yi magana aiki shi ne na ce ana ce abu bai tabbata ba kuma a ce za a aiki ai ba abauta da wani na'am yanzu kawan wannan misali to in ka ce a yi aiki da shi misali ka shigo da basmalat to kaga ai ka saba ma wancan don shi anas bai faɗi haka ba an gani yauwa tun da a riwayar tabbatacciya babu kore basmala kenan yana iya yiwa akwai ta amma shigowa da ita kaga ya nuna ni kwata-kwata babu ta yanzu ka ce ya aiki da ita ka karo sa waccan riwaya tabbatacciya kuma ko da babu ta ko da babu ta to in kai haka ai karo shi ilimin hadisin gaba daya ai shi gaba daya ya ginu ne kan a yi bayanin me ya tabbata a yi aiki wanda bai tabbata ba a tattara a yi me ai watsi da shi a sai dai ka yi bayani don mutane su san cewa to wannan abu ka zafi ga illarsa eh ba ba haka ba sai dai ka yi bayani amma ɗaya ka ja ka yi shuru to wannan laye juzu an shi ne ilimi yake koyar da kai ai eh ka tabbatar da duk abin da za ka riƙa a matsayin ilimi ko ibada ya tabbata kuma babu wata illa tun a farkon darasin me ya ce muku hadisai waɗanda suke mardudai fa to me ma'anar mardudi wanda ya an zo da shi sai a yi watsi da shi sai na zancen ko ba a karɓa eh ai suna cewa fi sahihi guniyatun adad da'ifi to hadisan ma ka gama aiki da su eh duk hadisi sahihi ka gama aiki da shi to me kai ka gaba ifi eh to ka gani kuma Allah ya ce wala ta qawu ba laysa laka bi ilmi hadisi da ifi kaga babu ne ya tabbata zaka bota wa Allah ne bisa ga kila wa qala qalu eh yana iya yiwa Mm. to sai ka kawo isnadin da asahihi wancan kuma sai ka kyale shi ya za a samu mutaba a haka ita mutaba a ana samun ta ce in mutum ya kaɗaita da wani abu kuma babu dalilin da ya nuna wani ya saba masa akan haka to shi ne wani ya saba masa ka gani wani ya saba masa to dama in ka ji ana maganar mutaba'a shine kadaituwar rawi me yake ma'ana kadaituwa ma'ana ba wanda ya saba masa to sai a lalaba in an samu wanda ya ruwaici irin abin da ya ruwaita to sai wannan ya karfafe shi amma in ya riga ya saba ma wanda bai kamata ya saba masa ba to ya tashi a yi in mutum dubu sun kai mai muta ba a ta banza ta yawo ba ai ba guda ba ne eh sai a bincika a gano shin maukufin ya inganta ko mausuli to wanda ya inganta shi za a aiki da shi wanda bai inganta ba sai a yi watsi da shi na'am a a a to gane annabi ana magana magana wani ai da an ce hadisi mausuli ne kuma ya tabbata to ba a kawo zancen wani ko sahabi ko waye in kuma inganta ga sahabi aka bincika bai inganta ga annabi ba to ba a maganar kuma annabi a nan sai a ce ga annabi a wannan babi kwata-kwata bai tabbata ba abin da ya inganta mawkufi don kishiyoyin juna ne ba zai yi ka ce kuma ka haɗa su ba kamar ka zama mai tufka da walwala kenan eh ko kuma kana ƙoƙarin gwara annabi da sahabbansa annabi ya yi nan sahabi ya yi nan to ana addini haka to koyaushe za a ga menene ya tabbata wanda ya tabbata shi za a riƙe wanda bai tabbata ba kuma me sai a yi watsi da shi eh eh in ba su saba mu juna ba ana iya samu in ya zan abin da ke cikin mawkufin shi ke cikin mausuli amma akwai mukhalafa ai ba zai yi ba ya za a yi sahabi ya saba ma annabi in ku har ya sa ma annabi to wannan karina ce wadda ka nuna bai tabbata daga gare shi ba in dai har shi mausulin ya tabbata don sahabi bai saba ma annabi ba ba irin mu bane eh mu ana samu annabi yayin nan sai kaga wani yayi yamma ko yayi wani gefe to amma su sahabbai ba haka bane eh duk sanda kaga sahabi yayi wani abu kuma ya saba mana annabi to in an bincika za ka ga in dai hannun annabin ya inganta to shi na shi ɗin bai inganta ba ko kuma ya inganta na annabi ɗin bai san da shi ba in ma haka ta faru za ka ga malamai na bayani sai ka yi sun ce to da ya ce kaza bai samu wato saƙo daga annabi cewa annabi ya yi hukunci ba to kuma duk da anan sai ka ji an ce a bar mai kayansa a dawo ga na annabi shi sahabin ba ko da ya inganta daga gare shi saboda ba shi ake bi ba shi ma mai biya ne to duk sanda mai biya ya saba ma wanda ake bi to shi kenan da kulla kaulin inna kaulin muhammadin wannan ka'ida ce to wannan shi ne sai wace tambaya eh eh eh
kan ji wasu malamai na cewa ana aikila amfani da su wurin wurin kwaɗitarwa maudu'i ba malamin ba malamin da ya faɗi haka sai dai jahilai sai dai jahilai yayi kuma ai an yi wanga karatu sai dai jahilai akwai dai wani abin da wasu suke faɗa suna cewa kamar shi ibnu hajar yana wata magana yake cewa idan an samu hadisi an gani wanda yake mai rauni kuma raunin da bai yi tsanani ba mana bai kai a kira shi maudu'i ba ko maturuki ko munkari ko shaz an gane rauni dai wanda bai da ƙarfi sosai a babin alfaba'il to ana iya abin nan da shi kwaɗaitarwa to shi maɗin kaga sai da suka sa sharuɗa sai da suka gitta sharuɗa ba haka kawai ake wannan ba duk da magana ce mai rauni abinda malaman hadisi muhaƙiƙai suka tabbatar duk abinda bai tabbata ba to ba a aiki da shi lafil ibadati wa lafil mu'amalati wa lafil targibi wa tarhibi wa lafi kulli shay'in in dai abu bai tabbata ba komi sassaucin raunin to layi umalu bihi ba za a aiki da shi ba to an samu amma shi maudu'i to kaga sai dai su waɗanda a tafiyarsu su sun halatta makansu ƙarya kamar 'yan bidiya kamar 'yan shi'a misali kamar zanadika kamar sufiya da sauransu to su ke wannan magana su sun ce ya halatta ka ƙirƙiro ma annabi ƙarya in dai abin ya shafi addini ko da annabi bai faɗa baka ce ya faɗa to kila suna ya je suna bayani kaga suna da ya ba a magana kansu darasin da aka yi satin da ya gabata kenan ko? to yana da kyau ka saurari karatu in baka samu zuwa ba to shi kenan go ya sai tasirifi